الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار a yau muna dare na daren juma'a zai zamo daren 23 ga watan sha'aban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 21 ga watan biyu shekara 2025 za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a wannan makaranta mai albarka a cikin wannan littafi na nurul albabi wallafar a shaikhu usmanu ibn fodway rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine zai zamo darasi na shida a cikin wannan littafi mai albarka to idan ba manta ba darasin da ya gabata malam yana tattauna matsala ta attasha'umu bil ayyami wato camfi da wasu ranaku ko kuma wasu kwanaki a camfa ko alkhairi ko a camfa sharri wanda malam ya bayani cewa wannan abun baya daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana bid'a ne musulunci bai zo ya rarrabe tsakanin kwanaki ba cewa rana kaza ita take ɗauke da alkhairi kaza saboda haka in za ka yi wani abu wanda ya shafi alkhairi ka yi shi a wannan ranar rana kaza ita take ɗauke da wani sharri ko cuta idan za ka yi wani abu to kar ka yi shi a wannan ranar saboda ba za ka samu nasara ba to wannan aiki ne na jahiliya to shine za mu tashi inda mala ya ce ya ajaban bayan ya yi bayani na abin da ya gabata a baya cewa camfa wani yini koma bayan wani yini to wannan bid'a ce wadda aka haramta wajibi ne ga mai faɗan haka ya tuba ya istighfari ga Allah to shine kuma ƙarshe ce ɓata ce domin masu yin hakan an tambaye su me dalili sai su ce ai haka muka isko iyaye da kakanni to shehu ya ce faɗin haka ɓata ne mai girma to sai ce ya ajaban ya mamaki ya mamakin waɗannan mutane ko halinsu a kaifa ya taru na ba'adul ayyami ala ba'adin ta yaya za su zaɓi wasu kwanaki su fifita su akan wasu kwanakin sai su ce ai rana kaza da kaza da kaza ita take kawo alkhairi ciki za a yi aure ciki za a yi kasuwanci ciki za a yi duk wani abu da ake son a samu alkhairi a ciki wasu kwanaki kuma sai su ware su sai su ce to rana kaza da kaza da kaza ba a aure a ciki ba a tafiya ba a kasuwanci duk wani abu na alkhairi ba za a yi ba saboda wai in an yi ba za a ci nasara ba shehu ya ce akwai ban mamaki sai ce li'anna kulla ma yanfa'ul insana domin duk wani abu da za a ce yana amfanin ɗan adam to tabi'un lil akali wa shurbi to yana bayan ci ko sha abinci da kuma abin sha e, duk wani abu da za a ce wannan amfanin ɗan adam ne a nan rayuwar duniya kenan to wannan abin yana koma bayan abinci ko kuma abin sha sai shehu ya ce izbihi ma mu biniyatil insani saboda da abinci ne da abin sha gangar jikin ɗan adam take ginuwa sai ka ga mutum tun yana jariri ya zamo ƙaramin yaro yana tattakawa har ya zamo saurayi har ya zamo dai babba mai ƙarfi har ya tsufa to in ba abinci ba abin sha ba zai samu wannan ginin ba eh bazancin ya yi ƙiba ko jikinsa ya lafiya da sauransu mana in babu abinci babu abin sha to da adam ba zai iya rayuwa ba saboda allah ya tsara cewa gangar jiki nizaminta ba zai tabbata ba dole sai in ta haɗu da abinci kuma da abin sha to shine shehu ya ce abin mamakin su waɗancan da ke ware wasu kwanaki su ce kwanaki ne da za a yi aikin alkhairi kwanaki kaza ba za a yi aikin alkhairi a cikinsu ba sai ce kaifa wa mamin yaumin illa wahum ya akuluna wa na fihi amma kuma a haka zaka ga babu ranar da ba sa cin abinci ba ranar da ba sa shan ruwa to kaga in haka ne ranakun da suka ware suka ce ba za su yi wani aiki na alkhairi a cikinsa ba saboda ba za a ci nasara ba to ranar ya kamata su daina cin abinci kar su ci abinci kar su sha abin sha sai su kame kamar yadda ba sa yin kasuwanci ba sa aure ba sa kulla duk wani abu na alkhairi a ciki amma kuma ga abin da yake gaban komai a rayuwar ɗan adam ta nan duniya shine abinci shine sha amma kuma a waɗannan ranakun kuma suna ci suna sha shehu ya ce akwai ban mamaki akwai ban mamaki ga wayannan mutane sai ce kuma ya kamata su yi tunani wala ya durruhum zalika in sun ci abinci ko sun sha abin sha a wannan rana wannan ba zai cutar da su ba ba sa kamuwa da ciwo ko rashin lafiya don an ci abinci a yini kaza banda yini kaza to in cin abinci da shan abin sha a waɗannan ranakun bai cutar da su ba fa kaifa ya durruhum gairuhuma ya za a yi a ce wani abinci wani abin sha kuma ya cutar da su to kaga wannan kawai rashin hankali ne wannan a hankalci ne malam yake maka sawwara maka abin don ya nuna maka wancan abin kawai shirme ne hatta su a karan kansu shi yasa shehu ya ce wa haza safahun wannan ai wauta ne wa hamkun da rashin hankali ko wauta in ta yawa ta soma zama hauka ita ake kira hamku ma'ana a hankalci ma to sun samu matsala da wannan tunanin nasu wa jahalun kuma akwai jahiltar addini a ciki wa dalalun kuma akwai bata mai girma a ciki wa bid'atun muharrama kuma ƙarshe abin ma bid'a ne abin haramtawa sai shehu ya ce walhasilu abin da yake tabbatacce anna man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana imani da Allah da yinin ƙarshe fala ya hukumu bi hazal jahali kar yayi hukunci da wannan jahilcin wala ya amalu bihi kuma kar ya aiki da shi ga wanda ya imani da Allah da yanin ƙarshe wanda ya tabbatar da cewa akwai ƙiyama akwai Allah gaskiya ne iz lam ya'ti shay'un min zalika min alqur'ani alazim don ba wani dalili ba wata madogara da wannan camfin zai dogara gare shi in ka shiga cikin alqur'ani ba za ka sama masa dalili ba in ka shiga hadisan ma'aiki ba za ka sama masa dalili ba to me amfaninsa wala fil hadithi as-sahihi ba za ka samu komai a cikin hadisi sahihi ba kai bal shehu ya ce ba haka ba wala fi hadithin saƙimin ko da hadisi ne wanda yake marar lafiya ba za ka samu ba wanda ya ware wata kwane wa wasu kwanaki ya ce akwai shu'umci a cikinsu in an yi wani abu to yinin zai cutar da kai aslan sai ce wa inna ma huwa manqulun min kutubi ahlil kitabi allazina baddalu wa gayyaru wa haza huwa alhaqqu allazi la shakka fi shi fa wannan camfin da jahilai suke yi to shehu ya ce ba za ka same shi ko da a hadisi mai rauni ba marar lafiya asalan ba za ka samu ba to ina aka samo shi sai ce an naƙalto shi ne daga littattafan ahlul kitabi can ne asalinsa suke da wannan su suke ware wasu ranaku su fifita su akan wasu ranaku rana kaza ba za a yi kaza ba in an yi to yinin zai cutar da kai zai sabbaba ma matsala to su kuma halul kitabi allazina baddalu wa gayyaru sun canza sun juye abin da aka aiko musu na gaskiya sun mai da shi ƙarya su kaga ba su zamo amintattu ba duk abin da za su faɗa kai musulmi ba za ka yi aiki da shi ba sai dai inda ma abu akwai shi a cikin addininka wa hadha huwa al-haqqu allazi la shakka fihi shehu yace wannan shine gaskiyar da babu ba wani shakka akan ta a musulunci dai wannan ba ya da gurbin zama saboda haka duk sanda za ka yi abu duk yinin da ya yi muwafaka kawai ka yi duk ranar da abin ya yi mawafaka kawai ka yi shi yasa hatta cewa da ake ba a fara karatu sai ranar laraba duk baya da wani asali ba za a sauka ba sai ma ranar laraba wai hadda sauke ƙur'ani wai sai a ce yaro za a ɗage mai karatu wai sai ranar laraba ranar in ta zo zai sauka wannan duk ɓangaren camfi duk baya da asali a sunna kai kawai don ranar da ka samu damar zuwa makaranta ta yi don ranar da ta yi muwafaka da fara karatun ka kawai ka fara eh ba ka da matsala abin da ake ruwaituwa cewa wai annabi ya ce babu wani abu da za a fara shi ranar laraba illa wa kadi tamma eh to wannan ba hadisi ba ne wai duk abin da aka fara shi laraba sai ya cika a to wanda ba a fara laraba ba kaga daga nan zai nuna maka ba magana annabi ta ba to duk wannan bai da asali da gida ma da gida da duk wasu hadda masallaci na hamsu salawatu sai laraba to duk wannan bai da asali ba shi da asali yana da kyau a wa mutane tambihi duk ranar da ta yi muwafaka da wani abu da za ka yi kawai ka yi asabar ce lahadi ce litinin ce talata ce laraba ce alhamis ce juma'a ce komi ne ne aure ne za ka yi kasuwanci ne komi za ka yi duk ranar da ya muwafaka kawai ka yi shi ne abin da ya dace da sunna to saboda haka mutane saboda shaidan ya riga ya mamaye zukatan wasu sai kaga abu babu shi addini amma sun zo sun rike shi bil haƙƙi da gaskiya har ana jidali a kansa ga abin da yake da dalili kuma ya an zo mai da shi ba zai yi ba wancan da babu dalili a kansa eh amma kuma sai kaga ya rike shi gam to wannan duk wahayi ne na shedan eh ya kawata maka abin da ba na gaskiya ba ka ɗauke shi gaskiya abin da yake na gaskiya kuma ya dinga nuna maka ba gaskiya ba ne wannan duk lokacin da shedan ya rinjaye dan adam to halin da zai kasancewa kenan sai kaga duk abin da aka zo masa da shi na gaskiya ya ne masa wahala ya ne masa wahalar fahimta ya ne masa wahalar aiki da shi to wannan duka shaidan ne a lokacin da ya rinjaye dan adam to sai dan adam ya samu kansa a wannan yanayi to sai mala ya ce wa min al'umuri lati ammatil balwa biha fi hazihil biladi yana daga cikin al'amurra waɗanda suka zamo ruwan dare game gari mana suka mamaye kowa musiba su ta shafi kowa ta game kowa fi hazihil biladi a waɗannan garuruwa na ƙasar hausa Eh, su shehu yake magana shehu ya ce alishtigalu bi ilmil hurufi saboda ita ƙasar hausa ita ce shehu ya rayu mafi yawan jihadin da ya yi za ka ga garuruwan ƙasar hausa sun fi yawa mafi yawa sannan kuma masu jingina kansu zuwa ga hausa ɗin tun a wancan lokaci da hausa fulani su suna tinkaho da musulunci har suna ganin kamar musuluncin masu auren su gado ne to shi yasa matsaloli na addini suka yi yawa a cikinsu to shine shehu ya ce alishtigalu akwai shagaltuwa bi ilmil hurufi da ilimin buga haruffa allati la yufhamu ma'anaha ta hanyar bokanci in bai yi kawai su cire mana ita eh wato ta hanyar shagaltuwa da ilimin haruffa allati la yi fahimu ma'ana ha wadda ba a fahimtar ma'anar waɗannan haruffa ɗin bala in bai yi kawai a cire shi kai lalata muna tsari to haruffan da ba za a fahimci ma'anarsu ba sai kaga sun ware wannan wani nau'i ne na bokanci kun san bokanci kala-kala ne akwai bokanci wanda ake ta'ammuli da aljanu ta hanyar su kawo labarin abin da yake ɓoye ta hanyar su dinga kawo magunguna suna ba mutum yana amfani da su ta hanyar dai su dinga biya masa duk wata bukata da yake bukata shi kawai aljanu ne suke masa hidima in amma sata aljani zai tambaya dama aljanin ya gaya masa abin da zai dinga karantawa ko zai aikata duk sanda yake son ya gan shi to da ya yi wannan abin kawai sai aljani ya bayyana gare shi in magani ne sai ya bashi in wani labari ne yake bukata ya tambaye shi sai ya tambaye shi sai ya gaya masa to akwai bokayen da su haka suke sannan akwai bokayen da su kuma da taurari suke amfani wajen sanin abin da yake ɓoye na gaibi da makamantansu su bokaye ne waɗanda suke da alaƙa shi ne ma asalin bokanci ma amma amfani da aljanu da sauransu wannan duk daga baya ne ma amma asalin bokanci wanda aka yi tun a zamanin baya to shine masu amfani da taurari don sanin gaibi da sauransu sun ware wasu tauraru a sararin samaniya yadda suke da'awa kowane taurari da nashi suna kuma da yanayin da yake fitowa sannan da nau'in kalan ilimin da yake ba su na gaibi sannan akwai bokanci shi kuma wanda ya shafi bugun ƙasa eh ta hanyar harufa shi ne malam yake magana a kansa a nan za a yi amfani da wato huruful hija'iyya a ce kowane harafi yakan ba da adadi na lamba kaza kowane harafi yakan ba da adadi na lamba kaza to ta hanyar waɗannan ta hanyar waɗannan lambobin suke amfani da shi suna gano abin da yake a ɓoye in an yi sata su gano inda aka yi sata in ba ka da lafiya su buga su buga su lalaba sai su gano ga irin nau'in abin da ke damunka eh to shi kashi biyu ne shi wannan akwai ilmul hisab an gane na musulunci eh shi daban wanga kuma na bokaye kuma shi ma daban saboda haka su malaman musulunci da suka zo sai suka kira shi da ilmul hisab ilimin lissafi su kuma bokaye da suka zo sai suka kira abinsu da ilmul hurufi ilimin harufa amma kuma hanyar da ake bi kowa da tashi amma da yadda ake amfani da harufan kuma shi ma kowa da nashi wanda masu rabon gado zaka ga suna amfani da wannan a ce ma harafi kaza yana ɗaukar adadin lamba kaza kamar harafin hamza ko alif yana ɗaukan ɗaya harafin ba'un yana ɗaukan biyu da makamantansu to haka har suke fitar da larabi da sauransu a haɗa harafi kaza da kaza sai ya bada sai ya bada abin nan adadin abin da ake bukata na abin nan na haruffa kamar baubiyun sai a ce ma sha biyu daudakum a ce ma ashirin da hudu da makamantansu e, to shi wannan daban shi ba bokanci ba ne hatta a malaman zaure da waɗanda ba su fahimta ba in an ɗebo yashi ana daddaga wani sai ya ɗauka ko ko wancan bugun ƙasa ne ake yi to ba shi ba ne shi wangara ba yake shi ba wani gaibi ake sani a ciki ba eh kawai dai ana hanya ce ta lissafi kuma yana nan rubuce a cikin littattafai kusan waɗanda wanda ya yawan magana ma a kansa in kun duba a ƙarabul masalik a ƙarshe da ya zo magana akan rabon gado ya tattauna akan ilmul hisab da bayaninsa da matsayinsa wanda ba za ka iya raba gado a shar'ance ba dole sai ka karance shi ka san shi duk abin da ka sani a rabon gado to teori ne kawai amma practical sai ka san wannan larabin sannan za ka iya gano in an bar kaza da kaza ai kaza ne in an samu hajibu ka iya ganewa in an samu auli ka iya ganewa in an samu alkasuru ka iya ganewa in an samu tawafuki ka iya ganewa in an samu attadamun ka iya ganewa attamasul da makamantansu eh to shi wannan daban masu yin shi ba bokaye ba ne ilimi ne kuma koyonsa ake yi illa shi galiban ba a littafi ake ɗaukarsa ba shi talƙininsa ake yi ana gaya ma kana haddacewa kana haddacewa an gane yauwa to yau da gobe yau da gobe sai kaga ka goge kai ma ka iya eh ba ya wani littafi ne zaka samu ka je kai tsaye a koya maka shi ba to wannan kenan insha Allah duk lokacin da muka fara rabon gado to za a yi cikakken bayani akan wannan fannin bayan an yi na theory na littafi na bayanin ayoyi da suka yi rabon gado da hadisai da kuma littattafai na fiƙihu tun daga al'iziya nan za mu fara koyon gado an mu faɗa risala askari da muktasar to wannan duka tiyori ne an gama sai a dawo kuma a yi wannan practical ɗin na shi larabin da sauransu to yin tun da ka san ƙa'idodin rabon gado ka san sharuɗa ka san arkanu ka san hajibu isƙatin da hajibu firmanin hajibu naƙalin da makamantansu ka san adadin waɗanda suke gado da waɗanda ba sa gado wannan duk tiyori ne komi zurfinka a ciki in baka san wancan ba to ba za ka iya raba gado ba da an ce ma wane da wane ai wane ya mutu ya bar wane da wane ya za an bar kaza ya za a raba to sai kaga mutum ya fara ya fara dambarwa shi yasa kaso ɗari na rabon gadon ƙasan nan da ake yi to za ka ga 99 duk ba daidai ake raba shi ba saboda mafi yawa teori kawai ake karanta mafi yawa an san masu gado adadinsu bangaren mata bangaren maza ma an sani an san hajabi da kashe-kashensa to amma in abin ya auku tun da yanzu aikace na za a yi abin amma kuma sai ka ba za a iya ba ya ba ta gari to shi yasa wasu mafi yawa in suka raba gado to zaka ga in suka raba kamar a ce misali a mutum ya rasu a ya bar matarsa a ya bar matarsa misali ya bar mahaifiyarsa a, sannan kuma a, ya bar yan uwansa kila waɗanda ya haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da su shaƙiƙai kenan Eh, to kaga mace tun da bai daɗa sumuni ne nata ita kuwa- ita kuma uwa sudusi ne nata Eh, to anan su kuma waɗancan shaƙiƙai ba su da farilla asibai ne to anan ba yadda za a yi ka iya raba wannan gado in ba ka san wancan hisabin ba to shi yasa waɗanda ba su da ilimi in sun zo sai su kasa kashi takwas sai su sallami mata eh kaga saura bakwai bakwai ɗin nan ko sai a sake kasa su shi- kashi shidda sai a sake gabe su gaba kaga rabo cikin rabo Tun- tun nan ma rabon gado ya rushe don ba a rabon gado rabo cikin rabo rabo guda akai bugu guda aka yi kawai a sallami kowa ya san inda yi amma a buga a bawa ne kuma a sake buga a babu wannan sai kaga an sake kasa kashi shidda a kashi abin nan kai kashi uku a tun da uwa ta ya bari ko sai a bata kashi guda abin da ya rage sai kaga sun raba ma yau wasu 'yan uwan a, shaƙiƙai sai su je su abin nan to kaga wannan ba rabon gado ba ne eh dole sai kana da ilimin da zaka iya gano tunda mun samu sumuni mun samu sudis abin nan sulusi to me aka samu tawafuki aka samu ko tadahuli ko tamasuli to wanne zaka yi kokari ka hidda wannan ah, lamba din sai ka kana fishe ta to shine zai baka abin da zaka fitar da sumunin ita matar tashi abin nan kai Ah, ba su muni nake so in ce ba rubu'i rubu'i eh, tunda mun ce ya bar mata ko ya bar mahaifiyar shi ya bar yan uwansa shaƙiƙai yau to kaga tunda babu ‘ya'ya ita matar rubu'i ne nata Hmm? ita kuma uwa sulusi ne nata tunda babu mi babu da inda akwai da sulusi za a bata yawwa to in sun ka kasa kashi hudu- hudu awwalan suka sallami mace to kaga saura kashi uku hmm? kashi uku ɗin ga kuma su sake kasa su kuma kashi uku In sun kasa su kashi uku suka game suka sake raba su kashi uku to sai a sallami ita mahaifiyar abin da ya rage kas- ka- kaso biyu sai su miƙa ma eh, to kaga wannan ba daidai ba ne to mafi yawa ƙasar nan haka ake raba gado rabo cikin rabo Eh, sai haka rabo biyu ake yi kuma a matsala ɗaya to ai ba wannan ai ai bugu ɗaya ake yi ai Eh, a ina yi ku saboda yanzu ita matan nan ba sulusi an kabata ba abinda Allah ya ce a bata ba a bata ba ita mata an bata rubu'i amma sulusi ba shi an ka bata ba uwa ba tun da gamewa an kai rugowar uku din wancan kaso hudu din nan da an kai shine an ka sake hargitsewa kuma an ka sake raba shi kashi uku sai aka sake ɗauka kashi ɗin sai an ka bata to kaga ba sulusi an ka bata ba domin sulusin biyu an gabata to ka gani to ka gani to kaga tun da an samu matsala to ka gani eh ba an sake rage wani abu to haka suke yi Eh, ba dai matsala insha Allahu wannan dai kawai bayani ne don mu fahimci cewa a akwai bambanci tsakanin shi wannan bokanci da wannan su suna bokaye suna amfani da wannan bugun ƙasa Eh, to sai kaga sun zana ƙasa sai kaga suna rubuta lambobi a haruffa afwan Eh, sai kaga ƙarƙashin kowane harafi kamar kila ba'un sai kaga sun rubuta adadin lambobinsa kila su rubuta biyar ko hudu da makamantansu haka su rubuta ainun shi ma sai kaga su rubuta lamba kila su rubuta goma ko sha biyar to haka suke to ta wannan hanya wai suke gano abin da yake ɓoye to wannan shi bokanci ne kuma shi shehu yake magana a kansa wanda za ka ga bokaye sun yi zurfi a cikinsa kamar yadda ibn khaldun yake faɗa a littafinsa al-muqaddima ya ce wannan ilimin salaf ba su san shi ba zamanin magabata babu shi an gani? daga baya ne waɗanda sun haka wannan ilimin su ne sufaye 'yan ɗariƙu shi yasa zai yi wa ya haka ɗan ɗariƙa ba boka ba ne ana samun waɗanda ba su bokanci amma julluhum aksaruhum bokaye ne amma ana samun ɗaiɗaiku waɗanda ba sa yi ɗaiɗaiku haka amma mafi yawansu saboda iyayensu duk wani gingime min ɗan ɗariƙa da za ka ɗauko sai ka ga boka ne tun daga alhallaju da yaƙi da komai Allah ɗin nan kaga boka ne abdulhaƙi ibn saba'in kaga shi ma boka ne tattirin boka ne ibn al-farid shi ma ɗan ɗariƙa ne shi ma boka ne gingimemin boka abdulkarim jili shi ma ɗan ɗariƙa ne gingime min boka ne haka kawo zuwa ga ahmad tijjani wanga na maroko akwai ɗalibinsa da ya rubuta littafi muhammadu mashari mai suna aljami'u yake cewa a zamanin shi shehu tijjani a wannan ilimin to ba mai ba sa'ansa ya goge sosai wajen wannan ilimin to duk haka suke duk mafi yawancinsu za ka ga bokaye ne ciki suke cin abinci su yi sutura su yi gidaje su yi komai shi yasa ga rayuwarsu ba ta albarka saboda abin da ake ci haram ne to ibn khaldun ya ce su suka zo da wannan nau'in bokanci don hatta laraba ma ba su san shi ba zamanin jahiliya su bokanci wanda sun ka sani shine na taurari amma na bugun ƙasa sai a je a yi ma duba za ka yi aure ko za ka yi kasuwanci ko za ka yi tafiya wai a duba ma suna nan yanzu a tiktok suna suna eh suna halaka mutane sai ya zauna wai wannan ya zo za a yi masa za a yi masa duba eh suna nan to haka suke in ka zo ka faɗi sunanka ka faɗi sunan mahaifiyarka sai a duba maka sai a ce to kaza da kaza na damunka ko wane da wane suna nan suna bibiyar ka wasu suna suna bibiyar ka ko nan gaba nan da sati kaza ko wata daya abu kaza zai faru da kai wannan duk yan bugun kasa ne duk yan duba ne duk yan duba ne Allah ya sauwaka to shine shehu ya ce sai kaga suna rubuta haruffan da ba su da ma'ana da yanzu don mutum ya rubuta harafin ainun ainun karan kansa bai da wata ma'ana me ma'anarsa shi kadai ainun an zana a ba ta da wata ma'ana to ka duba ba yanzu ko anan sokoto akwai masu da wasu mabiya shehu ne kuma sai ka same su suna bokanci ga shehu kuma ya raga-raga da laluran nan ya ce masu yin abin nan kafirai ne fasikai ne amma kuma sai kaga suna yi amma sai su fito su ce ai mu yan ɗariƙa shehu ne shi su haka ba sa iya karanta wannan littafin ba su iya karanta shi kuma ba za su ce ba littafin shi ba ne zai yi wahala ga ɗan ɗariƙa ya karanta wannan littafi ba su iyawa ko ambatonsa ba sa yi saboda zai ruguje musu sana'a iz ba'dha isa'atu adibin wasu daga cikin harufan ma furta su ba ko lambobin ma akwai munana ladabi ga Allah ko annabawa ko mala'iku wa ba'adu ha kufurin sashen su ma suna ɗauke da ma'ana ta kafirci don kila akwai waɗanda su a yarensu wannan harafin akwai wata ma'ana da suka bashi mai muni kai mai faɗansa baka sani ba ko kuma ka zo ka ga an haɗa wata jimla ko wata kalma irin da hadaku bazaku kanta'u a yi ta zana wasu abubuwa duk za ka yi ta ganin su cikin abin nan shamsul ma'arifil kubra wanda shi wannan fannin ma yake koyarwa sai ga ba su da wata ma'ana to amma kila akwai waɗanda su a yarensu kalmomin nan suna da ma'ana kuma ma'anan nan ba ta da kyau kuma aljani ya zo ya ce ma'aikai ta faɗi a matsayin addu'a to ka gani to lokacin muna makaranta akwai wani bakon malami da muka yi sai ya zo ya ce ai akwai wata addu'a duk sanda kaga son kaga aljani ya ma ya faɗi suna aljanin na banta ya ce to zai bayyana gare ka ka ce bismillahi na ƙiƙas gaga da jin da ƙiƙas ai ga za a gwai matsala eh eh arrahmani na ƙiƙas arrahimi na ƙiƙas to kamin a yi ta akwai wasu abubuwa da ya faɗa ban so in faɗe su don ka wani ya je ya gwada ya ce to kana yin ta zai bayyana gare ka to yanzu mai ma'anar da kikas a larabci dai ba ta da ma'ana to amma shehu ya ce yana iya yiwuwa akwai wani yare wata ƙabila wadda su suna furta wannan kalma kuma mummunan ma'ana take bayarwa kai baka sani ba kila zagin Allah ne kila zagin annabawa ne kila izgili ne da addini to shine shehu yake magana to zaka ga ana ta baka irin waɗannan addu'o'in to lokacin wasu dai sun gwada mu ba mu gwada ba saboda muna ɗan jin tsoro an ce zaka ga aljani to kaga eh kuma ya ce in ka tsorata ana iya samun matsala eh amma in baka ji tsoro ba to shikenan eh kai ko duk abin da haka zo na bukatu lahiya lau zai baka asararo haka da magunguna da sauransu to wasu sun gwada sun ce sun gani an ba su magani da sun gwagwada mana maganin da aka kawo musu da layu da karhuna da sauransu Allah ya sawaga. akwai wanda ya fara shi kuma ya fara ya kai rabi sai ya tsorata sai ya gudu a yau gaje ba a bari ya zabtu kam yanzu haka yana nan zamfara abokinmu ne kai wasu shehu ya ce wasu ratu kufure ha fuskar da za ta iya bayuwa zuwa ga kafirci kama a shara ilaihi malikun kamar yadda al'imamu malik ya ishara zuwa gare shi bi ƙaulihi ba ma yi dirika la'allahu kufurun akwai wani da ya zo gaban al'imamu malik sai dinga furta irin wa'yannan kalmomi marasa ma'ana an gane sai al'imamu malik ya ce wannan abin da kake faɗi me zai sanar da kai watakila abin da kake faɗa kafirci ne baka sani ba sai ya hana shi ce ka daina furta irin wa'annan abubuwa ya taka masa birki ce tun da kai baka san ma'anarsu ba to zai yiwu a wajen wasu al'umma tana da ma'ana amma mummuna kuma baka sani ba kila zagin Allah ne sai imamu malik ya taka masa birki ya masa wa'azi ya ce ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah to haka suke sai ce kama waƙa a wata nuska wa ƙari nusiba eh kamar yadda ya zalika hakan ya auku li ba'dhin nasi ga sashin wasu mutane annahu kana ya qara'u zalika ya kasance yana karanta irin waɗannan kalmomin bi hadarati nasrani a gaban wani kirista wanda nasrani yadhaku minhu shi kuma kirista yana ta dariyarsa yana ta karanta wannan abun yana ta dariyarsa yana ta dariyarsa faƙala lahu fi zalika sai ya ce da shi akan abin da yake faɗa ce a jibtu minka kiristan ya ce da shi ce na yi mamakin kana da awon musulunci innaka tasubbu rabbaka wa nabiyaka wa anta la tash'ur ai abin da kake faɗa zagin Allah kake zagi mu a yaren mu amma kai baka sani ba annabinka kake zagi ya ce lata shuru amma kai baka sani ba to shi sa irin wayannan abubuwa suke da haɗari to shi sa daga cikin alamomin boka shine ya baka wani wuridi ko wata addu'a wadda ba ta da ma'ana in ka kai ma malamin larabci ba zai ce ma ga ma'anarta ba to wannan alama ce na cewa wannan mutumin boka ne yana daga cikin alamun boka ya ce ba zai maka magani ba sai ka faɗi sunanka sai ka faɗi sunan mahaifiyarka to wannan boka ne boka ne karka yi da shi yana daga cikin alamun boka ya baka wani abu amma ya ce maka ai magani ne sai ka je ka yi gina ka turbuɗe ko tsakiyar gida ko makabarta ko kuma cikin daji a musulunci ba magani wanda ake turbuɗewa babu shi duk abin da gaji an ce za a rufe wani abu to shirka ne da Allah babu wani magani wai shi wai ba za a yi shi bai sai an gina an turbuɗe don akwai nau'in sihirin da sharaɗin shi sai an turbuɗe wani a sa ga kwalba bayan an yi laya da sauransu sai a yi gina shi aljani shi zai ba da wurin da za a rufe abin wani ya ce a makabarta wani ya ce a tsakiyar gida wani ya ce bakin get ɗin gida da sauransu da kuma abubuwan da za a hada da sauransu eh wani sharaɗin maganin ma wai sai ƙasan masallaci kai za ka je masallacin da ake sallah wanda ba a sa masa tayas ba sai ka ɗebi ƙasar shi sai amfani da shi wani ƙasar ƙabari sabon ƙabari wanda bai wuce kwana uku ba in ya wuce kwana uku bai maganin ya kare to haka za ka ga suna ta ba da irin wa'annan abubuwa suna ta ba da irin wa'annan abubuwa haka duk wanda zai ce zai maka magani amma sai an yi amfani da wani asar naka ko gashin jikinka ko wani nau'in riga naka ko wando ko takalmi ko zufan jikinka wannan boka ne ba musulmi ba ne kai hattara da shi kai hattara da shi to suna nan da yawa sai dai mu yi ta addu'a Allah ya tsare wato zamanin shehu suna da yawa ne wasu ne sun yi karatu malamai ne ba sa koyar da kowa ba abin da suke illa bokanci to su shehu ya rayu da su kuma malamai ne sun yi karatu kowa ba sa koyarwa su ba ruwansu da koyarwa kawai bokanci suke nan suke cin abinci shi yasa shehu ya ta abin nan ɗinsu ya ta caccaka su zai yi wahala ya rubuta wani littafi ba ga ya magana wannan fannin ba kuma ana yi da sunan taimako haka za ka yi suna faɗa ai taimako ne eh ai yana ba da taimako eh kuma Allah ya ce ta mine ne? kai Allah ya taimaka to shawara kawai ne mutum ya rike wuridi na sunna a zakarus sabahi na safiya da na yamma da suka zo ko hisnul muslim ka samu suna da na kwanciya to insha Allah in ka rike wa nan don shi sihiri in an yi shi inda an yi shi yadda yake to bai faduwa ga banza ba ko ya je wanda an ka halba mashi ko ya dawo ga wanda ya yi shi ana samun irin haka su tari wani zai zo ya yi ma wani jifa sai ta dawo gare shi eh sai dai in shi wanda ya samu matsala bai cika sharuɗan da ake so ba ko kuma bai yi abin daidai ba eh to wannan ko an yi ba zai ba zai yi ba eh sun daɗe suna halakar da al'umma eh su ba barayi sata su su yi duk abubuwa kala-kala akwai sihirin da za a baka in ka shigo kasuwa duk abin da haka so za ka ɗauka kuma ba mai ganin ka eh akwai wanda ma shi ba ma sai ka je kasuwa ba duk wanda ka haɗa ido da shi duk abin da a cikin jikinka na kuɗi to ya dawo aljihunsa shi ba sai ya taɓa ka ba da ya kalle ka kawai shi ke sai kai ta tunani ah to ni wayan nan haɗuwa ta yi ka sa akwai irin ɓacewa abin da sai kai ta tunanin waya an kai abin nan ya faɗi to watakila ga haɗu da mugu ya ana samun yana haka da a ba abin da zai same ka ƙwarai ku ai da ka riƙe su shi kenan ba abin da zai same ka eh sai ce ina da aure ne ce ce in na koma gida in duba tafa hannu iya ta ko ɗana na farko in zane iri ɗaya ne kira shi da a kuma duba ban alamu to kaga boka ne tabbas boka ne akwai bokancin da shi kuma suna amfani da zanen hannu eh sai a ce maka in ya tsanka da kaza ya kasance kaza kaza ne ko in zanen hannunka ya kasance da na ɗanka ko da matanka kaza ne duk bokanci ne ma an zala Allah bi hannun sultani eh Mm. Mm.
sai ya ce ma kowa akwai wani abu da tura ya ce kowa ya ce Mm.
zai faɗa ma Mm.
abin da a bukatun ka da kuma kuma in kana da wata matsala da sai ya faɗi ya yi mutum kusan hudu Mm.
wurin Mm.
sai ya faɗi ya gwani wani ya ce kai Na'am.
kana da matsala ta bala'a sai Mm.
kuma an haga dukkan ware wannan Mm.
an sa hali ne Ƙwarai ku.
sai ya faɗa kan cewa ya ɗan so halin da ya faɗi wurin wallahi an gaba an sa
Ƙwarai ku. Da haka suke.
yadda kawo nan Mm.
sai da ce mai da Allah malam ɗin
Mm.
sai ya ce a'a ai ku bari sai saura duk sun kace gaskiya su sai an faɗa mu Mm.
sai ya tsaya kuma wallahi malam ya yi mutum da ya kawo wurin nan Mm.
amma duk abin da ya faɗi Mm.
sak daidai da shi Ya bayyana gare su.
sai dai malam sai da ƙarshe ba sai malamin ba da komai kama ya Yadda ya ce.
amma sai ya faɗi ina wasu na abin da in ya Ƙwarai faɗi ku.
duk abin da Sosai.
ya faɗi wanda ya yi fasara ta mu da annan Mm.
da mun ka san shi mun san haka ne Ƙwarai ku. Duk bokanci ne. Duk bokanci ne. Wani ma ya tsanka zai riƙa na ƙafa babba. To da ya riƙa shi duk abin da yake da alaƙa da kai zai gano. Aljani zai masa bayani. abin da ke damunka da kaza da kaza da kaza da sauran abubuwa waɗanda ka samu gaba ko kake ciki sai ka je yana ta faɗansu kuma wata- bai taɓa haɗuwa da kai ba to akwai su suna nan su eh za ka ga su sai su ce ai ba bokanci suke ba wai malamai ne ai ai addu'a suke yi eh ai ba ba rubutu an kai ba laya ba kawai ya ɗan taɓa kafa ne kaza kaza duk bokanci ne dubbokanci ne tunda akwai abin da zai karanta nan wurin nan take sai aljani ya mai bayani to ka gani har yanzu yana kallon ma cikin mai mm.
saboda ya ce ya samu takarda daga jiha eh an bashi an bashi izini ya samu takarda daga jiha eh kai aiko da can cikin gida sai a komai naira goma na'am wanda ya aiko naira ga goma mm.
kaza kaza kaza a tsakanin faɗi Mm.
sai wani ya ce mai biki wallahi ya aika naira goma Mm.
kuma guduma ta ta ɓace Mm.
amma ya ce kai ai ko ka anka wanda ya kai naira goma ya ce ai ko ka anka kuma wanda ya aiko ka gurin ma ta tabbaci sannan waɗanda a ce kuma shi wallahi ya aiki amma ya laɗa cikin masallaci ce wallahi duk abin da aka wani a kan shi ya aika naira na goma
Allah ya sauwaka ai sun yi jihadi suna nan da yawa cikin al'umma yanzu wallahi suna nan a yanzu bayyana suke saboda kuɗi suke samu musamman ga mata don ita mace da zaran ka faɗi matsaloli kuma ta ga cewa abin da ka faɗa haka ne to shikenan in dai ba Allah ya kiyaye ta ba shike duk abin da an gace mata shikenan ta riga ta sallama a ta riga ta sallama tunda su ka san ah, malam mai gobe da nisa suke so dama Kai, Allah Allah dai ya tsare mu eh to duk wannan duka duka kafirci ne malamai sun dade suna yakansa Ah, shi yasa hatta jalaluddin suyuti a littafinsa al'ashibahu wannan za'ir ya ce wannan ilimi malamai sun haɗu a kan haramcinsa in banda su su baye 'yan ɗariƙa haramcinsa Eh, ba daidai ba ne maka ce za ka koye shi Eh, da akwai littattafai da sun ka rubuta da suke koyar da waɗannan abubuwa ɗin Eh, kuma cikin littattafai su ne ma mafi tsada za ka ga littafin bokanci sun fi kowane littafi kuɗi tun da kuɗi ake ne ba bautan Allah ake shi kan shi mai sayarwa ya san abin da za ka yi kuɗi za ka nema to shi yasa ga so sai dan karamin littafi zai a ce ba ya dubu ashirin ko talatin tun da kai tsaye za ka iya samun miliyan ma da shi to suna nan saboda haka bai halatta mutum ya koyi wannan ilimin ba eh ba abin da ke cikinsa illa halaka Allah ta'ala ya tsawaka ya tsare mu eh yawan dai karatu da yawan azkaru gaskiya shi yake kare mutum in mutum ya zama koyaushe cikin karatu to wannan shi karan kansa wiƙaya ne kariya ne wata garkuwa ce amma daga lokacin da mutum ya yi nisa ga harkar ilimi sai ka ga abubuwa sai su zo suna ta lalacewa Eh, nan za mu tsaya insha Allahu kuma daga yau za mu rufe sai bayan sallah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ara mana lokaci Eh, abubuwan da muka yi Allah ya amsa mana kuma Allah ya ba mu ikon fahimta Eh, illa abin da zan yi kira a kansa karatukan da aka yi a yi amfani da watan ramadan da shi ma wani nau'i ne na ibada a bibiye su Eh, kada a sa littattafai cikin jaka kawai a aji ce ai tun da ramadan ya zo ai an riga an yi hutu a wasu sun jahilci ma'anar hutun ba wai an yi hutu ba ne don ka bar wani abu zuwa ga wani abu a an yi hutu ne don ka samu rage wasu abubuwa saboda ka fuskanci ramadana din da ibadun da ke cikin shi da karatun ƙur'ani da sauransu amma wannan baya kore kuma abubuwan da kake yi na ilimi kuma su ma ka yi banza da su Eh, musamman littattafan da aka yi suna da alaka da ulumul ala dole sai mutum ya bibiya to bibiyan shi zai taimaka duk lokacin da aka dawo za a ci gaba ba za ka ji abin ya zama ma sabo ba eh saboda ka riga ka daddaka wanda aka yi kuma ka bibiye shi ɗari bisa ɗari ga littafi gabanka ga sauti kana ta bibiya hmm? To saboda haka a kula da waɗannan darussan kuma gaba ɗaya eh, a- a fahimta mafi ƙaranci dai ka fahimci abin da an kai wannan shine mafi ƙaranci duk abin da aka yi ka fahimce shi nisan samu ne ka haddace in Allah ya ma wannan baiwa to in har da dai bata samu ba dai ka dai kokari ka fahimci ma'anar ta zamo cikin zuciyarka to wannan insha Allah ta'ala sai ka ga in an ɗauki dogon lokaci ana yi shi kenan kai ma nan gaba sai dai ka je ka koya musu dawa shine amfanin koyarwa eh da na fahimci kun fara ganiya ni kaga bari zan yi gaba eh sai yi gaba guba zai guje ku yi ta karantarwa kar ku ɗoka ko ana na ana ta tayi sai hatta a tahul yaƙin a ba gaba ne da zarar an kai labul ɗin da kowa ya tsayo ga kafafunsa to shi kenan eh kowa shi ma sai ya je ya yada Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh eto aiko ya danganta yanayin da ake dawowa tunda ai da an cire bayan sallah dawo da karatuka kamar lokaci ɗaya ne ma dai ko ba haka ba bisa ga al'ada kaga in an yi sallah kwana nawa ne karama kallon ake ake ake dawowa karatuttuka? to na'am shine galibi to wasu ba to ba damuwa dai insha Allah in za a dawo ai za a sanar da kowa ba wata matsala ba ce eh sai dai yadda yanayi ya bayar in lokacin yayi sai a sai a ce to ga ranar da eh ga ranar da za a dawo eh tunda zai kan iya yiwa in ce kila kaza kuma ranar ta zo kila bani nan ko uzuri ya gitta to shine yanzu ba za mu iya cewa sallah da kaza ba eh amma dai in dai za a dawo insha Allah za a yi sanarwa za a sanar da kowa Allah ya amfanar da mu